أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي عشرين دا أكو غوة بقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شكرة تدبو دا تريه دا ثلاثين دا سارة وانده دي دي دا نواني وطن تورا يوم takwas ga watan hudu miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas don haka insha Allah ta'ala muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun kawo a cikin suratul ma'ida aya ta goma sha biyu zuwa ta sha uku lokaci muna halinsa don haka insha Allah za mu tashi aya ta goma sha biyu zuwa cikin ta sha uku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
kafin mu fara tafsiri akwai waɗansu bayanai masu muhimmanci da ya kamata mu gabatar a nan na farko akwai wani ɗan uwa da yake ya saba zuwa wannan majalisi sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da darussa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa muna fatan Allah ya gafarta masa sunansa Muhammad Sani da yake sauran ƴan uwa ba su san shi ba amma ni na san shi bizzat to sannan kuma abu na biyu wanda ya kamata mu faɗa shi ne akwai malami daga cikin malamai wanda suke da'awa a Saudiya Salman al-Auda saboda wannan guguwa da ake cikin rikici gwamnati tana son matse maturawa sun yi wa'azi sun yi bayani gwargwadon abin da Allah ya mallaka musu na ilmi har an kai shi gidan kaso ya yi rashin lafiya sun ki yarda a yi masa magani karshe shi ma ya mutu muna fatan Allah ya ji kansa to sannan kuma akwai mekir suna shugaban masu kuɗi na duniya da ake kira Bill Gates ya je Najeriya kwanakin bayan auren diyar Dangote wannan wanda fi kowa kuɗi a Afirka ko to sannan kuma an nuno cewa ya musulunta. To tun da na ji labari kwanakin baya an ce akwai wanda ya fi shi kuɗi da biliyan talatin, miliyar talatin, da ce akwai wani abu da ƙasa. Turawa ko da suka gane ya karkata zuwa ga musulunci kaga yanzu sun ɗauke mai wannan matsayi na kasancewa shi shafe kowa kuɗi a duniya. Da da an wuce shi da wata biyu uku hudu sai ka ji ya koma shi ne na farko. To yanzu an tsere mai da biliyan talatin, yaushe zai samu biliyan talatin ya cin mutum. to ya musulunta sarauniyar ingila ita ma tana kan hanya ta kai inda duk inda aka kai ta a duniya ba ta samun natsuwa sai ta je ta saurari karatun alkur'ani tana zuwa a masallacin da a ingila yana nan saman intanet ko ba haka ba tana ta faɗin waɗansu abubuwa har tana nuna cewa su asalin su ɗari bisa ɗari ba turawa bane kaga an fara samun matsala dama Allah ya ce alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub To, don haka kai ɗan sarkin Makka sai ka duba ka gani. ga waɗanda su cikin kafircin sun ka tashi su suna tafiya zuwa ga musulunci kai kuma ba san inda za ka ba. Allah subhanahu wa ta'ala ce to fa bima naqdihim mithaqahum wato ba'un munka ce sababiyya ce ma muka ce an kawo ta saboda karfafa ma'ana dan saboda warwarewa mithaqahum alqawlin su da suka yi da Allah la'annahum Allah ya ce muka tsine musu anan akwai wata mas'ala humkin nan zamiri ne na maza shin mata sun shigo ciki ko ba su shigo ciki ba sai malamai suka ce akwai abin da ake kira at-taghlib kwanakin baya na zo nan nayi sallah Imam Malik akwai dan uwa da ya zo mini da tambaya shin wato mata biyu suka mutu da wani namiji daya sai aka sanya su za a yi musu sallah shin Allahumma ghafir lahum za a ce ko menene ya zo da tambaya to kaga saboda yana ganin namiji hu ya kamata ko za a ce Allahumma ghafir lahu wa lahuma eh mas'aloli ne na ilmi afwan wato a gurguje lokacin da mutum ya mutu ko mace ko namiji malamai sun ce duka ana iya istikdami in mace ce a ce Allahumma ighfir laha an gane ko ko kuma a ce Allahumma ighfir lahu an gane ko in kuma namiji ne ana iya cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir laha in namiji ne me yasa za a cewa Allahumma ighfir laha malamai sun kace an yi itibarin aljanazatu domin aljanazatu huwal mayyit ko ba haka ba an gane ko to don haka bi itibaraini in an ce Allahumma ighfir lahu bi itibari annahu insan ita ko mace an ce Allahumma ighfir laha dama domiri ne na mata ko ba haka ba in kuma an ce Allahumma ighfir lahu bi itibari ash-shakhs al-mayyit mutumin da ya mutu an ce ash-shakhs ba mutum abin nan bane ai an ce mutum biyu ne an gane sabani ne jam'i yana farawa daga mutum nawa waɗansu malamai suka ce yana fara daga mutum uku kenan in in mutum biyu ne ko maza ko mata Allahumma ighfir lahuma lahuma dan babu bambanci waɗansu malamai suka ce a'a ko mutum biyu ne ana ce Allahumma ighfir lahum an gane ko dalili kuma saboda wani lokacin musanna yana iya zamantowa jam'i waɗansu malamai suka ce bai zamantowa jam'i dalilin su suna da dalilai da dama bamu da damar da zamu kawo su daga cikin su wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidina ka bai ce wa kunna li hukmihima ba ko ba haka ba in ma wannan akwai mudakasha in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma Allah ya ce bai ce qalbakuma ba bayan ya ce ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi an fahimci wannan da kyau dan haka dai duk inda zamiri na maza ya zo to mata ma za su shiga ciki an gane ko wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafiri ne ce bai ce kafirat ba shi ko wancan inda zaka gane cewa ana iya sa su sai ka ɗauki ayata cikin suratul ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima kaga homkin nan zamiri ne wanda yana wakilta duk waɗancan abubuwa da suka gabata kenan sai ai taglibi janibin zukur ala janibin inas wata rana in mun zo zamu faɗaɗa wannan mas'ala dan ba za ta ci muna lokaci ba kenan nan homkin nan mata za su shiga ciki cikin waɗanda suka warware alƙawari cikin matan bani isra'ila shine hikiman ma abin da ya samu ka tsaya anan domin kakkasa tsammani an ka cewa hom mazajen kawai ake magana da su Allah subhanahu wa ta'ala ce to fa bima naqdihim mithaqahum saboda warware alƙawalin su da suke yi ko ba haka ba in muka dubi humkin nan kenan zai iya tashi daga mutum biyu domin a wajen malaman fiqhu ma mutum biyu suna iya zamantowa jam'i an gane ni a wani itibari saboda hadisan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwaya ta Abi Huraira wanda tana cikin sahihul Bukhari da Muslim wanda ake nuna cewa sallar mutum an gane salatul jama'a afdal min salatil fardhi ko ba haka ba a wata riwaya 25 daraja an gane ko riwaya ta Abu Huraira ita ko riwaya ta ibnu uban bi 27 daraja sai dan kalfatu ce to kajiya can an ce 25 na an ce 27 ko ba haka ba muna kawo wannan saboda akwai su cikin al'umma ba matsala bane daidai natsuwarka da yadda ka kawo sallar daidai yadda zaka samu wanda yayi ta san fursan 100 bisa 100 ko ba haka ba zai samu 27 wani tana yiwa cikin jam'i shi amma ya danyo samu matsaloli sai ta dawo 22 kenan matsalar ba daga bayanin bane daga halin mutumin da ke yin sallar ne mun fahimci wannan a wajen malaman aqida ma mutum guda yana iya zamantowa shi jam'i ne amma nan a aqidance idan akwai mutum guda musulmi to shi kadai ne akwai to shine aljama'a an gane ni kamar yadda wasu da sai suke bayyanawa tunda hadisin mu'awiyah da a cikin sahihul bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tazalu hadhihi al umma zahirina ala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun to kaga nan ana nufin wasu na akan gaskiya duk yadda al'amura suka cakudi hadisin abi sa'id al-khudri wanda ya zo cikin sahih al-bukhari da kuma imamu al-malik cikin muwatta ya kawo shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushiku an yakuna koko a wata riwaya ya'ti ala nasi zamanun an yakuna khairu malil mar'il muslim khairu malil malil muslimi ghanamun yatba'u biha sha'af al-jibal sai an kai lokacin da mutum mafi alkhairin dukiya ta yi dabbobi ne wanda yake tafiya akan gefen duwatsu wa mawaƙi alƙatar da kuma wurin da ruwa suke sauka an gane ko ya firru bi dinihi min alfitan zai tsira da addininsa daga fitintunu na duniya waɗanda sun yi yawa to kaga wannan mutumin in ya fita ya tafi shi kaɗai jama'a ne an gane ko tunda an hana abin nan balaguran mutum ɗaya an hana biyu amma yanzu da ta kama dole ya zama to shine jama'a ko kuma mu ɗauki suratul nahli inna ibrahima kana ummatan qanita wanda suka ce qudwa wanda suka ce a bayan qudwa ma ummatan ne dan kafin wani ya musulunta shi kadai ne a akwai kuma al'umma ne fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn kaga ya kira ka fariq duk da yake shi kadai ne ina fatan mun fahimta dan haka waɗannan dai masaloli suna da buƙatar mutun ya abin da nasu Allah subhanahu wataala ce to fa bima naqdihim mithaqahum saboda yawan warware alkawalinsu da suke yi la'annahum muka tsine musu mun kawo mutanen da Allah tsine ma a cikin alqur'ani daban-daban ayoyi inda sun kai bayani ko ala la'natullahi 'ala zalimin ko fa naj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin to sai mu fahimci cewa dalilin da yasa aka tsine musu siffar da an ka faɗa ka lura da kyau 'ala al-kadhibin saboda suna makaryata 'ala zalimin saboda suna azzalumai an gane ni wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara saboda nifaq da al-kufr aka tsine musu an gane ko wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu saboda qatlul mu'min an gane ko kenan duk inda Allah ya faɗi illa tana nan tare da shi da an ce Allah an ci wane to saboda abin da ya aikata dan haka za mu tattaro ɗin su bayanai kan la'anta don saboda abu ne mai muhimmanci maudu'i ne mai zaman kansa mu tattaro cikin hadisai tun da mun kawo ayoyi hadisi ya tabbata daga Abu Huraira an gane ko cikin sahih Muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqul la'inaini ku ji tsoron abubuwa guda biyu da suke jama mutun la'anta qalu wa man la'inan sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne guda biyu qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alladhi yatakhalla fi tariqin nas shine mutumin da yake zuwa yayi kashi an gane ko akan hanya ta mutane wa fi zillihim da kuma cikin inuwarsu inda ake zama kenan waɗannan abubuwan an kira su la'inani ana nufin abubuwan da ke kawowar la'anta an gane ko allati tajlubu la'an domin ba su ne suke la'anta dan adam ba amma suna jamai la'anta mun fahimci wannan kaga ashe abin da ke jan la'anta daga ciki akwai warware alkawari tsakaninka da Allah ƙarya munafinci kashe mumini ko ba haka ba to sannan kuma akwai hadisi na Mu'adh dan Jabal wanda Abu Dawud ya ruwaito shi da Imam Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqul mala'ina thalatha ku ji tsoron abubuwa guda uku da suke jama dan adam la'anta ko ba haka ba sai yace albirazu ko alburazu malaman lugu sun ce duk ana cewa yin kashi fil mawaridi a wurin shan ruwan mutane mashaya al mawarid jam'i ne na maurid wurin da ake zuwa a sha ruwa walamma warada ma a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun ko ba haka ba ka zo ka iske inda mutane suke wanka bakin tafki ka je kayi kashi dole a tsire maka in an tsire ma kuma za ta tabbata akan ka wa qari'ati tariq da tsakiyar hanya ka je kai ma mutane kashi ko ba haka ba don ka sha giya ko ka sha kwaya ko ko don ka ishi kanka an gane ko wa dhilli da kuma inwa waɗannan wuraren in mutum yana yin fitsari ko kashi ana iya tsine masa kuma tsinuwar za ta bi shi domin ya cutar da mutane an gane ko sannan kuma hadisi ya tabbata daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina Aisha radiyallahu anhuma da ita da babanta wanda Imam al-Baihaqi ya kawo wannan hadisin a cikin madkhal da kuma Imam at-Tirmidhi take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na cewa sittatun la'antuhum akwai mutum shidda ni da kaina ni annabi na tsine musu wala'anahumullah kuma Allah ya tsine musu wa kullu man yuja da duk wanda in ya roki Allah Allah yana karba to ga su azza'idu fi kitabillah wanda ya ƙara cikin littafin Allah abinda babu ya zo da shi na farko sai mu ce ahlul kitabi sun yi ƙari sun yi ragi ko ba haka ba wannan za ta shiga daga cikin su da musulmi ko kuma kafirin da ya kokarin ya sanya wani abu duk da yake Allah ya yi alƙawarin sai ya bayyana wannan banda amma yin wannan aikin shi kan shi Allah yana tsini ma mutum an gane ko wal mukazzibu bi qadarillah da wanda ya ƙaryata kaddara ta Allah ko ba haka ba catastrophe natural turawa ce a'a ai hakan gane kawai al'amarin ya faru in an yi ruwan sama masu abun gasu ce sai lana ciyo ko ba haka nan bane in an kai kaza ba a yadda da Allah ba gobara ta tashi ba a yadda da Allah ba ko ba haka ba su dai komai sai an maida shi zuwa ga tabi'a ita ce ta yi kaza sai kaza to kaga wannan mai ƙaryatar da kaddara ce ta Allah wannan kafirci ne Allah shi mu da sani wal mutasallitu bil jabarut da mutumin da yayi rinjaya an gane ko wato da ƙarhin mulki ko da ƙarhin tuwo li yu'izza man adallahu Allah dan ya ɗaukakar da wanda Allah ya kaskantar da shi wa yudhilla man a'azza Allah don ya wato kaskantar da wanda Allah ya daukakar akwai masu irin wannan ko ba haka ba in kana aiki da gaskiya sai ayi kokarin a cutar da kai saboda kana aiki da gaskiya ko ba haka ba kana aiki da gaskiya kana matsayin babba director mataimakin ka yana son yayi banna an gane ko sai a dauko ka a mayar da kai mataimaki shi ko a maida shi director saboda mi saboda a nuna ma baka isa ba ina fata an fahimce ni duk mutumin da yake taimaka ma ƙarya haka ne yana daga cikin tsinannu wal mustahillu li haramillahi ko li huramillah an gane da wanda yake halattar da haramomi na Allah harami harami na Allah wuraren da Allah sanya ma alfarma ce ka a taba su in mun ce haram yana iya daukan makka yana iya daukan madina da sauran wurare an gane ko wal mustahillu min itrati ma harrama Allah kuma Allah ya tsine ba mutumin da ya halatta daga iyalin gida na abinda Allah ya haramta ma'ana Allah ya ce ka a cutar da su a girmama su a ba su matsayin su in suna muminai ko ba haka ba kaddan shi a waiwayo muna Abu Lahab yana daga cikin ahlul bait amma da bai yi imani ba Allah ce tabbace da Abi Lahabin wa tabba wattariku li sunnati da mutumin da ya bar sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai aiki da ita shi ma wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine masa akwai hadisi daga ibnu mas'ud wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu akilar riba Allah ya tsine ma wanda ya ci riba wa mukilahu da wanda kuma aka ba ya ci ko ba haka ba wa shahidaihi da masu shaida ko wa katibahu da wanda kuma ke rubutu duk Allah ya tsine musu wa fi riwayati muslim akwai riwaya ta muslim wadda jabir ya ruwaito ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hum fihi sawa duk sun daidaita ciki tsinuwar Allah subhanahu wataala akwai kuma riwaya wato ta ibnu mas'ud amma wajen imam tabrani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wahum ya'lamuna in suna akan sani to kaga dai la'anta dai har yanzu tana biye dan haka ya kamata musulmi yayi hattara har yanzu akwai hadisi daga ibnu umar wanda abu dauda da ibnu majah suka kawo shi sannan imam anas ya ruwaito amma riwaya ta imam tirmidhi wajen anas ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu al-khamra Allah ya tsine magiya ko ba haka ba wa sharibaha da wanda yake shan giya wa mu'tasiraha ko ba haka ba da wanda yake nema a tatso mishi wa saqiyaha da mai shayar da ita wa ba'i'aha da mai sayar da ita wa mubta'aha da wanda ke neman a sayar masa wa hamilaha da mai daukar ta dan da ko da cikin mota ke daukar ta ba wai an ce hamilaha sai ya dauka da kanshi ba ko ba haka ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahmulatu ilaihi da wanda aka kaima wannan giyar dan saboda ya sayar da ita koko aka bashi ajiyar ta ko ka ba da gida dan a aje giya ka ba su saboda sun fi baka kuɗi masu yawa duk waɗannan sun yi tarayya cikin tsinuwa Allah shi muna tsari kaga dai la'annahu ma muna tare ita kakkumanta sannan kuma akwai hadisi na Abdullahi ibn Amr wanda Imam Tirmidhi rawaito shi yake cewa la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsine ma mai ba da rashawa an gane ko da wanda aka ba rashawa sannan kuma akwai riwaya ta abi hurairah wanda imamu tirmidhi ya kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce fil hukmi a cikin hukumci wato rashawa a wajen hukumci sai malamai suka ce cewa wajen hukumci wannan ba wai sai wajen idan saboda sai shina wajen hukumci ba a'a ɗai ne daga cikin wuraren da aka fi ba da cin rashawa wajen hukumci mutum ya kashe mutane ya je ya bada kuɗi a sake shi akwai riwaya wadda ta zo a cikin sahihi na ibnu hibban da imamul hakim wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce warra'ish Allah ya tsine ma arra'ish shine yaro wanda ake turawa ya kai rasuwa allazi yas'a bainahuma wanda yake kokarin ya kai wannan abin a bashi ya kai kuma ya san za a bashi rashawa ce zai kai kaga ashe wannan yana daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ya tsine ma mutum hadisi ya tabbata daga daga Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-baydata fa tuqta yaduhu Allah ya tsine maɓarawo wanda yake sata albayda shine kwai fa tuqta'u yaduhu sai a yanke hannunsa an gane ko wa yasriqul habla zai yi sata igiya fa tuqta'u yaduhu a yanke hannunsa to nan sai aka yi sabari aka ce to ai an ce ba a yanke hannu sai ya kai rubu dinari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albayda waɗansu malamai na hanafiya suka ce nan albaida ana nuhin wato kwai amma ba kwai ba irin wannan na kaza a'a akwai wani mulmulen karfe to kwai irin na karfe wanda yake mai tsada malamai suka ce a'a kai duk ku hutar da kanku nan misali ne ana nufin nan albaida da alhab shine ya saci abu wanda yake makaskanci wanda in an auna kuɗin sa ba za su wuce rubu dinari ba a je a yanke masa hannu wallahu ta'ala a'lam dan sai mu ji hattara akwai riwaya kuma daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Imam al-Baihaqi ya kawo ta take cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mukhtafi wal mukhtafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsire ma al-mukhtafi da larabci shine wanda ya koyi ko wal mukhtafiya da wadda ta koyi me ake nufi da shi malamai suka ce la abinda ake nufi annabash shine mai tona kabari yaje yayi sata ku diba jama'a saboda dan adam bai da ibadi zai je ya yi satar likafani ya je ya sayar ko ba haka ba waɗansu kuma za su je su ɗebo wata gaba tashi saboda tsafi wani zai je ya yi zina da gawa saboda ya samu duniya to al-mukhtafi dai saboda asalin sata ba a yanta sai an buya to amma kalimat nan an yi taksisin ta ga annabash barawan wato likafani ko mai zuwa cikin kaburbura ya yi sata har yanzu akwai hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira wato ya ruwaito shi daga manzan Allah Imam Muslim ya kawo shi a cikin littafinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allah man la'ana walidayhi Allah ya tsine ma wanda ya tsine ma iyayensa yanzu ko gashi nan shiri abinda ake karantar da su wa la'ana Allah man zabaha li ghairillah Allah ya tsine ma mutumin da yayi yanka ba dan Allah ba in za a yin yanka ai danwa dan Allah subhanahu wa ta'ala fa salli li rabbika wanhar ai wanhar li rabbika sannan kuma wa la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya tsine ma wanda yabba mugu mafaka mutumin da zo ya aikata wata banna cikin al'umma irin mutanen da suke fashi ko sata ko abin da ya kama da haka an koro shi daga wuri ba mutum daga ka bashi Allah ya tsine ma wa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine ma mutumin da ya canza iyakokin kasa manar nan malamai suka ce ana nufin al-hudud an gane ko iyakoki to wannan ko rikici yanzu ai yana samuwa ko balle rikicin gona in an tafi ƙauye yanzu kana jin an sa adda an sare wani saboda iyakoki kullum kana cin kunya guda biyu uku hudu biyar ranar saka iske gona wani an kai rabi ba a tsoron Allah abinda duk tafiya za a yi a bar shi kuma kuma za ku koma cikin ƙasa Allah ya mu sani akwai riwaya ta Ibn Abbas cikin musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine ma man ghayyara tuhumal ardi تخوم الأرض دي بدا منار الأرض حدود مي جمع إننا تخمون جمع إنش تخوم كفلت جمع إنش فلوس أنغانيكو هل ينظر حديث يا تبت لك ابن عباس وند إمام البخاري يا كوش أشكل التاسم سيد إمام الترمذي أكتشي منزا الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المخنثين من الرجال الله يأتيني ممزا ما سكوي دماتا قوتن دودو قوة أكتشي شوادا هو سبب walmutarajjilatu minan nisa da mata masu kama da maza wanda suke sun sai sun koma maza ga su nan muna gani wa fi riwayatin akwai ta riwaya almutashabbihina to kaga ta fito da shi amma su kama da su sune almutakhannisina akwai riwaya ma ta Aisha wadda Abu Dawud ya kawo ta wato arrajulatu minan nisa mace mai son ta koma irin maza mu kun suna cewa mace mai kamar maza amma mu ji an ce mace maza ba ko ba haka ba kama ce take yi da maza shi ko kama da wane ba ta wane har yanzu akwai riwaya wadda Abu Hurairah ya kawo wadda Imam Tabarani ya kawo yake cewa la'ana wato la'ana Allahu ar-rajula yalbasu libsata al-mar'a wal mar'atu talbasu ko wal mar'atu talbasu libsata ar-rajuli an tsine ma namijin da ke sawa kayan mata da matan da ke sawa kayan maza mu ko yanzu shi ne wayewa a caccanza ko ba haka ba kaga kato da sarka yana yawo da munduwa da wane ne da wane ne duk cikin wayewa yake subhanallah har yanzu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Ibn Mas'ud ya ruwaito shi Imam Tirmidhi ya kawo shi a cikin littafin sa sun as-sunan yake cewa la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-muhallil la wal muhallil lahu ko ba haka ba an tsine ma wanda ya auri mace an gane al-muhallal wato al-muhallil wanda ya auri mace dan ya halatta ma wani ita wal muhallala lahu ko ba haka ba da wanda aka yi don a halatta mishi ita shine abin da suke cewa auren wuta a wannan zamani ko ba haka ba mutum yayi mata sai saki dubu dubu ɗari dubu ɗari uku saboda zuciya sai ta hau yanzu an riga an yi saki abubuwa sun cakuɗe an je ta yi zama ya sake ta ɗaya ya sake ta biyu ya sake ta uku ko ba haka ba yanzu kuma yana neman gyara sai ya je ya ga wani ya bashi sadaki saboda yanzu ne shi- son ta zai dawo mishi can yayi aiki ne da zuciya to sai a ɗauki abinda malaman zaure suke ce ma wato attaisul musta'aru ko ba haka ba bunsurun aro shine wanda za zai aure za a baka sadaki ka aure mace ka sake ta bayan kwana biyu sannan kuma shi ko wancan ya aura kashin wuta ake ce mai auren kashin wuta in shi mijin bai da labari abubuwa ne waɗanda mutanen mu sun so su ba sai mun sha wahala ba duk waɗannan tsinanni ne Allah ya tsine musu Allah shi muna tsari har yanzu akwai hadisi daga dan Mas'ud radiyallahu anhu wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim su ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu al-washimati wal mustawshimat Allah ya tsine ma alwashimat masu yin zane akwai abin da ake ce ma dage-dage wajen mu ba san ko bisu ke ce mishi ba wani zane-zane eh yawa eh na fiyash ko na suwash wanda ina ganin kafirai suke zakuwa nan daga kasashe suna yin hoton maciji kaga an yi shi to waɗanda su ake ma alwashmu zane ne wanda ko can lokacin jahiliya akwai shi suna bayanin shi a cikin mu'allaqat an gane ko wal wasilat sannan kuma da masu sadar da gashi abinda ake ce ma mesh ko ba haka ba a yi ƙoƙari a ƙara saboda a yi yaudara wanda waɗansu malamai har suna ƙoƙarin su ce za su halatta shi an gane saboda bin turawa akwai riwaya ta ɗan umar wajen imamul bukhari wal mustawsila an gane ba wacce riwaya bace ta farkon ta ibnu mas'ud da kuma al mustawsila mai neman a sadar mata da gashinta ita ma an tsine mata ina fata an fahimce ni wannamisati wal mutanammisa wannamisat da mutanammisa annimas sun kace izalatu sha'ril wajhi shine wato a fitar da ko a gudda gashin da ke fuska at-tanammus waɗansu malamai suka ce talabu fi'li zalika kenan mace ta nemi ayi mata akwai wasu abubuwa da ake ce ma hantsaki ko wani abu haka wanda da shine suke ɗiban gashi an gane ko to haka wato ala ce da ake kira al-milqat ko minqash to da shi da suke yin aiki to duk waɗannan su ma an tsine musu an gane ko waɗansu malamai sun kace annamsu naqsul hajib hatta yariq mace ta rinka daddake gashin ta sai ya kwanta ya kuma dan karami irin wannan gashi na gira da ake kira gashin gira wannan su ne masu wannan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine ma wal mutafallijat lil husn da matan da ke yin tafallush at-tafalluj shine a gyara hakura a goge su su yi tsini su dan rarraba don saboda su yi kyau waɗannan su ma an tsine musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-mughayirat li khalqillah waɗanda suke canza halittar Allah duk waɗannan an tsine musu kaga fa bima naqdihim kakkumanta misaqahum la'annahum da haka wannan yana daga cikin mutanen da Allah ya la'anta shine muka kawo su dan muna ganin wanga lokaci abubuwan sun yawa kai hattara kaka zan cikin tsinanni hadisi ya tabbata daga abi umama radiyallahu anhu wajen ibnu maja da abu da ibnu hibban suka ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka kawo shi asili tafan su yake cewa la'ana Allahu al-khashimata wajhaha Allah ya tsine ma maccen da take khashmutul wajhi an gane al-khashmu shine al-khadsh shine tattaka an gane ko ko kuma take kirta fuskarta a lokacin da musiba ta sabko washaqata jaybaha da mai tsage rigarta a lokacin abin da yana daga cikin adatul jahiliya ko ba haka ba ɗaya daga cikin shu'ara ma yayi matarsa ina ganin ko ƴar uwarsa alƙawali yake cewa in ya mutu ta tsage rigarta ta yi kuka kan wannan musiba da ta same ta ko ba haka ba kenan nuna baka yarda da kaddara ta ubangiji ba fa in mitu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya aljayba yabnata ma'badi duk waɗannan an tsine musu ina fata an fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wadda'iyata bil waili was subur da matar da take kuwa tana kiran bala'i da halaka ko ba haka ba a lokacin musiba waɗannan duk an tsine musu akwai riwaya ta ibnu abbas wadda tana cikin sahihi muslim an gane wato wata rana ya biyo sai yasa ibnu umar ya biyo sai iska waɗansu mutane ko ba haka ba sun kama wani eh, jaki sun yi mishi zane akan huska sannan yace musu la'anallahu alladhi wasama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya tsine ma wanda ya yi ma wato jaki alama ko wata dabba alama akan huska ina fata an fahimce ni a wata riwaya kuma man wasa mafil wajhi wanda ya yanka to kaga in an hana a yi ma jaki kaka ga dan adam idan don haka masu yi ma ƴaƴansu tsage fa sai a ce tsoron duka in ban yi mai bacewa zai yi Allah ya gyara wanda ya yi akan jahilci Allah ba zai kama shi ba ko ba haka ba amma wanda ya yi bayan ya ji nafsi to wannan shine zai shiga ga a ce ga munan mun ce duk mutanen da sun kai tsagi Allah ya tsine musu Allah ya kyauta har yanzu dai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari da cikin sahihu muslim ibnu umar ya ruwaito shi an gane ko wanda kuma ibnu umar ya zo ya iske yara suna wasa ko ba haka ba wancan riwaya ta ibnu abbas shine ya faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ya tsine ma wanda ya aikata wannan ba riwaya ce riwaya ta ibnu umar ya zo ya iske yara suna wasa sun ɗauko tsuntsu suna jifarsa da ransa ibnu umar ya kurmace su suka ruga da gudu yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana wato man ittakhadha shay'an fihi ruhan gharadan la'ana Allah Allah ya tsine ma an gane ko ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah ya tsine ma wanda ya rike abin da yake da rai sannan ya rike shi gharadan ma'ana ya mayar da shi abin da zai rinka jifa dan ya gani in ya iya ko bai iya ba abin da suke kira target da ingilishi puwai in ana halbi ana koya musu da halbi akwai inda ake son a halba to kaga sai a samu tsuntsu sibil to sai a ce gashi inda za a halba to wannan duk wanda ya mutu abu mai rai wannan haramun ne an gane ko dan haka bai halatta ba a yi ma dabba wannan a wata riwaya yake cewa ma la'ana Allahu man masala bil haywan Allah ya tsine wanda ya azabtar da dabba waɗanda suke cewa kare haƙƙin dabba musulunci bai yi bayani ba to kun jiya ba wanda ya azabtar da dabba an Allah an ce shi musulunci ya zo da duk bayanai in baka san musulunci ba ka je kai karatu akwai riwaya ta Abi Duhaifa wanda tana cikin sahihul bukhari wanda wala'ana Allahu al-musawwina ko la wala'ana al-musawwina an tsine ma masu yin hoto ko ba haka ba to nan ka akwai matsala shin masu ɗaukar hoto na wannan zamani ko ko irin waɗancan masu yin timsal waɗanda ke yin gumki waɗanda muke gani can wajen Maurice de Lens wanda su waɗanda suke yin gumki su wannan qata'an an tsine musu in dai suna yin hoton abin da yake da rai ko ba haka ba amma wannan hoton na kyamara waɗansu malamai sun haramtar da shi kuma kashi 90 cikin 100 na malamai amma akwai waɗansu kashi biyar cikin 100 sun ce a'a shi wannan hoton ba zai shiga ba don bai shiga daga cikin irin hotunan ko kuma sai an ɗauki mutum gaba ɗaya kai dai duk abin da anka ce akwai shubha kai ta kanka duk la'annahum suna daga cikin wanda anka la'anta dan mu fahimci wannan da kyau akwai hadisin ibnu abbas wanda imam tabrani ya kawo shi wato da abu nu'aym cikin littafin sa al-hilya kuma sheikh nasiruddin albani ya hassana wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in duk wanda ya zagi sahabbaina ko ba haka ba Allah la'anta inuwar Allah ta tabbata akan shi da ta mala'iku da mutane gaba daya to kaga wannan hadisi ya kalubalance yan wa yan shi'a da ke zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bu su bari ba inuwar Allah ta tabbata gare su wanda ke yi akan jahilci yayi kokari ya daina wanda kuma ke yi akan ya sani yana da wata bukata ta duniya shi ya sani ya ji dai sakamakon sa har yanzu akwai hadisi na Abu Huraira wanda Imam Ahmad da Imam Al-Hakim da Imam Al-Baihaqi suka kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu zawwaratil qubur Allah ya la'anci mata masu ziyartar makabarta to amma wannan akwai sabani na wajen malamai shin an shafe wannan hukuncin ko ba a shafe ba riwaya ta abi buraida wanda a cikin muslim an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na haitukum an ziyaratul qubur fazuruha na hana ku ziyara to nan da yace na haito kom kaga da mata da maza buka ce za su shiga cikin sun da taglib ne fazuruha riwaya ta imam tirmidhi hamma ta kawo illa fa innaha tudhakkiru al-akhirah tana tunar da mutum da lahira shi yasa wadansu malamai suka sai cewa mata ba za su je ba irin su Ibn Baz suna kallon fitinar da za ta iya faruwa an gane ko su kuma su Albani suka ce a'a in dai ba za su yi abin da ya saba ma shari'a ba babu laifi su je wallahu ta'ala a'lam an gane ko har yanzu akwai hadisi daga Abu Huraira wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lu'ina abdud dinar an tsine ma bawon kuɗi bawon dala ko ba haka ba wa lu'ina abdud dirham an tsine ma bawon dirhami mai son kuɗi ko ba haka ba abin da yake bukata a bashi kuɗi kamar yadda munafikai suke wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yasqatun mu ko yanzu samun da ko wanda ka haifa ɗanka na ciki in kace yanzu baka bashi yanzu na ana yin hand over yanzu ana raba kaya a raba gari babu mutunci ga mutane to kaga wannan yana nuna cewa wannan mutumin mutumin da bai da mutunci ai yayi nisa daga rahama Allah subhanahu wataala Allah ya muna tsari ƴan uwa har yanzu akwai hadisi daga matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'natullahi alal yahudi wan nasara Allah ya tsine ma yahudawa da nasaru ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid surriki kaburburran annabawansu masallatai kaga an hana ayi kabari a cikin masallaci mu ko mutanen mu sun nace sun nace sai sun yi sai ma an doki wato kabari an kai shi gaban gidan liman ayi sallah alhali Allah ya haramta kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a wata riwaya ma har tana cewa bi khamsin kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da kwana biyar tace yuhadhdhiru ma sana'u yana tsoratar da mutane ga abinda suka aikata kan mu aikata Allah ya mu da tsari yan uwa daga cikin waɗanda an kala'anta akwai hadisi na Abu Huraira wanda Imam Muslim ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ashara ila akhihi bi hadidatin duk wanda ya ishara zuwa ga dan uwan shi da wani makami an gane ko tunda hadida nan karfe amma makami fa innal mala'ikata tal'anu mala'iku suna tsine masa to mu ko yanzu kaka ba zancin nuni bane sai dai abin da hali yayi sannan kuma har yanzu akwai hadisi daga Abu Huraira wanda Imam Ahmad ya kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man ya'ti nisaa min mahashihinna Allah ya tsine mu mutumin da yake zo ma mace ta dubura malamai suka ce mahasha mahash nan jam'i na mahasha dubura ake nufi to kaga waɗanda suke bada fatawar cewa wasu daga cikin malamai in shi'a suka ce ya halatta an gane ko mutum ya zo ma wata shi ta dubura hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko na Khuzaima dan Sabit wanda wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shin mutum yana iya zo matar shi ta baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam eh sai bayan ya juya sai yasa aka kira shi shin me kake nuhi da baya kenan wato daga mahaifarta daga baya ko ko kana nufin da ta duburarta daga baya in ta mahaifarta ce daga baya babu matsala amma in ta duburarta ce ka zo to bai halatta ba shi yasa in aka zo ma da fatawa musamman wannan lokaci kai hatara tana yiwa wanda ya zo dama abin da yake son ka bashi fatawa kenan ya je ya yada ma duniya ko ba haka ba tana yiwa wani ajan sekre ne aka turo ya zo ya tambaye ka ya ji fatawar da zaka bayar saboda ana son a samu mataki a kanka kamar yanzu abin da yake faruwa a Saudiya shi yasa ma hadisi yace fa du'iya sai manzo sai aka kira shi kaifa qulta an gane ko fi ayyul khurbataini a cikin waɗanne kafa guda biyu ne kake nufi ko ko au min ayyul khuzrataini a cikin wace kafa rawi ne yake kawo wannan soshin au fi ayyul khusfataini amin duburiha fi qubuliha fa na'am am min duburiha fi duburiha fa la fa inna Allah la yastahi min al-haq la ta'tu an-nisaa fi adbarihinna Allah ya ce ka ayi ko Qur'ani kuma ya tabbatar da wannan nisa'ukum harsul lakum gonakinku ne gona ko sai wurin da ake noma a samu wani abu ka ko ga mutumin da ya sake matashi ta dubura ai babu wata uwar abun da za a samu kazamta ne wannan ya zai a ce ka nisanci jinin haila kuma a ce ka kai kanka inda kashi yake wala taqrabuhunna hatta yatahurn kaga kai cikin kazamta ne ka kai ka fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku ko ba haka ba ko kuma waɗansu ma sun fassara fa'atuhunna min haythu amarakumullah kenan ta lokacin da in an hane ku sai ku nisance su sai lokacin da Allah ya ba ku umarnin ku zo duk dai ma'anar dai tana komawa zuwa guda Allah ya gane da mu ƴan uwa wannan hadisin Imam Shafi'i ya kawo shi da Imam Al-Baihaqi da Imam Darimi da Imam Tahawi kuma sanadin sa ingantacce ne don muna son wato karatun ya zamanto akwai maraja akwai hadisi na Ibn Abbas wanda ya zo a cikin Musnad da Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man sabba abahu Allah ya tsine ma wanda ya zagi mahaifansa mu ko yanzu abin da ake koya musu kenan ko ba haka ba mal'unun man sabba umma Allah ya tsine ma wanda ya tsine ma mahaifiyarsa ko ya zagi mahaifiyarsa mal'unun man dhabaha li ghairillah Allah ya tsine ma wanda ya yanka wanda ya yanka ga wani Allah mal'unun man ghayyara tukhum al-ard an tsine ma wanda ya canza iyakokin kasa ko ba haka ba mal'unun man kammaha a'man an tariqi Allah ya tsine ma wanda ya batar da makaho daga hanyarsa saboda tsananin rashin imani ka san in mutum ya kai gaye ko ya kai dan altar ko dan giya in ya ga makaho zai zo yana neman hanya sai ta ta wuna sani ya dauke shi ya kai shi ma wani wuri can daban to irin waɗannan an tsine musu duk ka je da annahum kinnan tana karantar da wannan an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mal'unun man waqa ala abahima Allah ya tsine ma wanda ya tara da dabba abin da yake faruwa kenan saboda tsafi ko ba haka ba sai mutum a ce mai in kana son kai kuɗi kai arziki ko arzikin kai tabbata sai ka tara da jaka kaga mutum da various ya haɗa cikin daji ya siya nemi jaka shi dai samu da dukiya sai ta tsaya ko kuma sihiri ina fata an fahimce ni da abin da ya kama da haka ko kuma lalura ta yi ma wani da ta yi ma wani ya bai da kuɗin aure sai shi kwana Allah ya mu da tsari mal'unun man amila amala qaumi lutin Allah ya tsine mu wanda ya aiki irin mutanen mutanen annabi lut sune masu wato mutanen annabi lut alaihi salam Allah ya tsine mu mai wanda ya wannan aiki mu ko yanzu ana cewa namiji ya aure namiji mace ta aure mace ko ba haka ba duk da yake shi wancan sai haka ake kiransa to amma banna ta yi yawa ko ba haka ba me yake sa mutane na luwaɗi za mu zo ta rana akwai tsafi saboda kuɗi ko ba haka ba akwai talauci gayu babu kuɗi baka iya hankuri ka fi son bature ko mai kuɗi ya lalata da ya kai ya baka makudan kuɗaɗe kuma sai ka iske mutane suna lalata suna wato liwaɗi da matansu saboda matansu ba za su iya su fada ba dalili kuma saboda muna kokarin ƴaƴanmu sai sun aure masu hali kai ko baka san mutumin nan fasiki na ba yana zuwa ture ko wadansu wurare yana yin luwaɗi kuma in ya tashi bai zo ma matarsa kuma tana jin tsoron ta faɗa don sakin ta zai sai ya zama to kai ka ba da ƴarka inda ake luwaɗi da ita saboda kai son ka kai a kama abin duniya to sai a kama abin duniya in ka tashi ka kabar shi ka kai da shi lahira har yanzu hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Nisa'i ya kawo shi Abu Huraira ya ruwan ruwaya yake cewa la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man hallaqa an gane ni ɗaya daga cikin matan Abu Musa al-Ash'ari lokacin da mutuwa ta zo masa hushiya alaihi ya suma an sumar da shi shikenan sai ta daga hannunta tana son ta yi kuka ko da ya falka sai ya ji ta tana daga muryarta ba wancan kuka na hawaye ba sai yake cewa Abu Musa al-Ash'ari yace biki sani ba la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halaq Allah wato man halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wanda yayi aski saboda musiba kenan mata can wancan lokaci suna yin aski saboda musiba ko namiji yayi ya saba ma Allah ko ba haka ba sannan aw salaqa ko ya daga muryarsa shine salaqa an gane ni salaqukum bi alsidatin hidadin ashihatan alkhair wanda in musiba ta taso zai daga wayo mu wayo kamu a babu hannu waɗanda duk an tsire musu abinda mata kuma sun kasance suna yi kenan an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana man halaqa aw salaqa aw kharaqa ko kharraqa wanda ya tsage suturarsa saboda nuna musiba sa bai yarda bai da wato bai yarda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala kaddara mishi ba duk waɗannan an tsine musu sannan kuma hadisi ya tabbata daga wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ya ruwaito shi Imam Muslim ya kawo shi a cikin wato littafin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lam ub'as la'anan amma ba a turo ni ba dan saboda in zamanto mai tsine ma mutane ko dan tsinuwa an gane don haka ita la'antan nan ba ana son ta bane babu nassi babu komai kawai kai ta faɗa kuma ba a ayyana wani a ce an tsine masa duk da yake bayani zai zo ba dan la'anta aka kawo ni ba har yanzu akwai hadisin na dan Mas'ud wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-mu'minu bit-ta'an wala bil-la'an mu'mini bai dace ya kasance at-ta'an mai yawan suka cikin mutuncin mutane ba za ka iska wani duk mutanen duniya sai ya ce wani kaza na kaza kaza ai kaza shi kai mun san ya taba aikata kaza ai lokaci kaza matar sa kai dai kowa babu wanda addini ne gare ka sai kai suka kai wannan ba mumini bane wala bil la'an kuma mumini bai zama mai yawan la'antar mutane ba shi na abin da yanzu iyaye suke ma ƴaƴan su Allah tsine muku Allah tsine muku balle mata to kaga wannan kai banna har yanzu akwai hadisi wanda Anas ya wato ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ta shahran yayi wata daya yana addu'a to riwaya sai ta ce wani lokaci fi subhi a cikin lokacin sallar subahin akan waɗansu kabilu da suka warware alƙawalin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato Allahumma al'an ri'lan Allah ka la'anci wata kabila ko wani yanki da yake na Laraba da suke zama nan da ake kira ri'l an gane ko wa zakwan da zakwan wa usayyata asawu Allah wa rasula da usayya sun saba ma Allah sun saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to kuma sai hadisi ya zo daga Umar ibn al-Khattab wata rana wani mutum ya sha giya an yi masa haddi so ɗaya so biyu so uku ina ganin ko ga ta uku ko so sai wani tsine masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tal'anuhu fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasula kaf ku tsine masa domin kun taimaka mu shedan akan shi ko ba haka ba ma alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasula ma nan mausuliya ce kenan allazi alimtu ba ya kore bane ban sani ba a'a allazi alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasula na san cewa yana son Allah na son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kala kaso shi to kaji can an ce kuma ba a tsinewa kuma an an ce kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'alla Allahu sharibal khamr to sharibal khamr bai ce wane ba an gane ni bai ce a tsine ma wane ba iyaka Allah ya tsine ma mashaya giya masu shan giya shikenan ba ruwanka amma ka ce wane abin ya fita daga wajen wa'azi yanzu ya koma siyasa akwai waɗanda ake son a kare an gane ko ko kuma aikin ne an ka tsine ma ƴan uwa waɗanga hadisai ne waɗanda na yi ƙoƙari ne mu kawo su saboda wannan la'annahum ta ahlul kitabi mu kuma mu ji abubuwan da aka faɗa a cikin shari'a mu dan in mun tsere ma wani tana yau ba za mu tsere ma wani ba wallahi ai hasara akwai hadisan da suke da iskali wajen fassara wanda za mu kawo su daga cikin su da waɗansu ayoyi ba hadisi ne na abi barza yana cikin sahihi muslim wata mace ta tsine mata taguwarta ko ba haka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tashabna naqatun mal'una duk taguwar da aka tsine ma ba za ta bi mu ba ko la tashabna naqatun alaiha la'na wanda yake akwai la'anta akan ta akwai hadisi na Imran ibn al-Husayn har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaza a aza mata kayace khudu ma alaiha fa innaha mal'una ku ɗauke abin da ke kanta domin an tsine mata kana nan ka tsine ma motonka kana da mashin ko ko ka tsine ma motar ka to in an tsine mata to kaga aka yi shi yasa kuɗin ka kullum cikin wajen gyara suke karewa dan haka ba a tsine ma abin hawa ko dabba ina fata an fahimce ni har yanzu kuma akwai hadisi daga Aisha da Aliyu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah Imamul Baihaqi ya kawo shi yana sallah sai kunama ta harbe shi ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allahu al-aqrab Allah ya tsine ma wato al-aqrab kunama ko to kaga wannan hadisin ya zo to sannan kuma sai mu duba mu gani to me yasa za a tsine ma kunama abin tambaya ne to kaga dan karan kaso zai so kajiya wai kuma annabi an ce alhali su ba a kallafa musu ba tunda dabbobi ba su da taklifi kuma an ce annabi ya tsine musu kuma ga hadisi ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ibnu Abbas wanda imamu Tirmidhi ya kawo shi la tal'anu rih kakku tsine ma iska fa innaha ma'mura domin umurni ne aka bata wa arsalna riyaha Allah yace mu ne muka turo iska kaga kenan in ma kamar ka zagi Allah ne a fakaice to kaga kuma nan an hana an hana a zagi iska saboda daga umurnin Allah take tafi to ita ko kodama me yasa aka la'ance ta ko kuma hadisin da zai zuwa yace ad-dunya mal'una manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duniya an tsire mata mal'unun ma fiha abinda ke cikin ta shi ma an tsire masa ina fata an fahimce ni illa zikrallahi ta'ala sai ambaton Allah wa ma walahu da abin da yake kama da shi ko abin da zai biyo bayan ambaton Allah shine yi ma Allah da'a aw aliman aw muta'alliman to kaga duniya me laifinta sai aka ce a'a ita duniya za a kalli mi ka aikata a cikinta in ni'imar duniya ta nisan tak da kai daga Allah ai shine la'ana din ko matanka da dukiyarka da matsayinka sun saka kafirce ma Allah ka bijire ma Allah kenan wannan shine sanadiyar tsinuwa an gane ko in kuma ka bauta ma Allah to shi yasa aka kawo istisna'i illa zikrullah to dan haka dai a takaice alqur'ani kuma ya zo wa shajaratal mal'unata fil qur'an to anan ne zamu yi dan qur'ani raddi tunda an ka ce an tsine ma aqrab to ita ko shajara mi ta yi tana cikin Allah ya tsine mata shajara ita ko ba ta daukar taklifi inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ba su dauka ba to nan an kawo wato mal'una saboda aikin da ita kunamar ta aikata fi'ili ne na la'anta ba ita aka la'anta ba aikin da ta yi ita ko wannan istanya saboda wurin da za a sanya la'anannu shi yasa an ka kireta ash-shajaratul mal'unata fil qur'an saboda ita ce malamai suke cewa ash-shajaratu zaqum ko ba haka ba ta'amul athim kal muhl yaghli fil butun to dan haka kuma kar kai sake ka tsine ma ƴaƴanka kar kai sake ka tsine ma wani in ba tare da dalili ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Darda wanda yazo a cikin sahih Muslim yake cewa la yakunu la'anuna shufa'a a yawmal qiyama ba za a ba su damar su yi ceto ba dan saboda sun bata bakunan su sannan har yanzu akwai hadisi na Abu Darda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda idza la'ana shay'an lalle bawa idan ya la'anci wani abu kaga ba a kawo komawa ba sa'adatil la'natu ila sama wannan la'anta za ta tashi ta je sama fa tughlaqu abwabaha dunaha kinan za a liƙe mata kofofin sama'u thumma tahbitu ila al-ard sannan ta sabko ƙasa ko ba haka ba fa ta'khudhu yumnatan wa yasratan ko yaminan wa yasaran za ta buga dama da hagu to il fa in lam tajid masagan in bata samu wurin shiga ba raja'at ila alladhi lu'ina sai ta dawo ga wanda an kal'anta fa in kana ahlan in ya zamanto mazau in ji malaman daure ya cancanta sai ta sai zuwa gare shi wa illa raja'at ila qa'iliha sai ta koma zuwa ga wanda ya faɗi ta wannan hadisi yana cikin wato Abi Dawuda Imam Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana wannan hadisi dan haka ƴan uwa a takaitan takaitawa mata sanadiyya yawan shiga su cikin wutar jahannama saboda suna da yawan la'anta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa a cikin hadisin Ibn Umar wanda yana cikin sahih Muslim da kuma hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahih al-Bukhari fa inna wato tukthirna la'n kuna yawan ta la'anta kaga sanadiyya shiga su wutar jahannama kenan kai ko kana son ka tsere mami kana son ka tsere ma wutar jahannama kun ji hadisai na ɗan ɗebo daga cikinsu akwai wani malami ya yi littafi akan haka insha Allahu ta'ala wani lokaci za mu faɗi sunan littafin wato da kuma sunan malamin saboda ka koma ka ƙara samun bayani kan la'anta Allah ya muni jagoranci to don haka menene illa da tassa aka la'anta duk aikin da ka jifa bima naqdihim mithaqahum la'annahum in muka ce warwarewa alƙawalin su nan sai mu ce waɗanga hadisai saboda mutum ya aikata kaba'ira ko ba haka ba aikata kaba'ira yana sawa al'anci mutum ko kuma aikata kaba'ira shi ma yana iya komawa zuwa ga warware alƙawari dan tsakaninka da Allah ka ce in ka zo wa zaka bauta ma Allah alastu bi rabbikum qalu bala sai ya koma zuwa ga wancan alƙawari wanda ka ɗauka duk dai inda ka ɗauka yayi in ka ce kaba'ira ne tsassa aka la'anta in kuma ka ce warwarewa alƙawari ne dama yin kaba'ira warwarewa alƙawari ne Allah subhanahu wa ta'ala ce to waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatansu sun ka zaman tomi suka bushe suka kekeshe kaga wannan ya nuna cewa zuciya tana kekeshewa dama Allah ya faɗa a cikin suratul baqara thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zukatanku sun kekeshe in an ce kekeshewa ba wai ana nufin bushewa ko kekeshewa ko tsauri ba irin na dutsi a'a na ɗabi'a ake nufi don kar ka zo ka a ce ma bari an je wani bani Isra'ila ya mutu a fasa zuciya ta a gani shin ta yi tsauri kamar dutse ko ba haka ba a'a ɗabi'a su ce ake nufi an gane ko don haka abin da ke sawa zuciyar mutum an gane ni ta kekeshe yana daga cikin shi warware alkawali tsakanin shi da Allah sannan kuma tsawon lokaci in kai tsawon rayuwa ba ka ibada ko ba haka ba to lalle kuma yana rayuwa wannan ya gadar maka da bushewar zuciya don haka na ganin abin da kake yi Allah ba zai kama ka ba ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul hadid wala takunu kalladhina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun sannan kuma da kayar da zuciyarka ta bushe to duk fitina tana zahin zuwa da zuciyarka duk abin da aka zo da shi na banna kana da sauki da qabiliya ka karbe shi kai tsaye liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum dan haka wannan yana gadar ma mutum ya zama to zuciya tai ta rikice miye maganin wato bushewar zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ɗaya daga cikin su hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ya ruwaito shi yana cikin Musnad da Imam Ahmad wani mutum ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba zuciyata ta bushe bana jin sauki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in arasta tulina qalbak in kana son zuciyarka ta yi taushi fa at'imil miskina ka ciyar da miskini ya ku masu kuɗi ku yi kokari ku ciyar da miskinai saboda zuciyoyinku su samu su yi ƙasa ƙasa a samu sauƙi wamsah ra'sal yatim ka shafi kan maraya in kana son zuciyarka ta yi sauki sannan kuma akwai wani hadisi da ake yawo da shi na Abdullahi ibn Amr a ce wal batalatu tuqsil qalba wai zaman banza yana sawa zuciyar mutum ta bushe banza Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan hadisi ba amma dai sashe ka nemi aiki sannan kuma duk waɗanda zukatansu suka bushe makoma su wutar jahannama Allah ya muni tsari fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah wato kalima azaba ta tabbata gare su waɗanda suka kansu sun yi bushe dan hakan ga bushewar zuciya abu ne wanda bai da kyau ga musulmi to fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya allati yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i suna caccanza al-kalima shine magana a cikin nahawu in an ce al-kalim shine maganar da ma'anar ta bata cika ba ko ba haka ba amma in an ce alkalim na ana nufin magana ta ubangiji kakkai kakka dauki istilahin malaman nahu ka azama magana Allah dan maganar Allah ana gane ta ko ba haka ba wala su hazzan mimma dhukiru bi sun manta wani kaso na daga abinda an kai musu wa'azi da shi Allah subhanahu wata'ala ce wala tazalu tattali'u ba za ka gushe ba kana tsinkaya kana ganowa ala kha'inatin minhum ko ba haka ba akan yaudara daga gare su waɗansu malamai suka ce nan kha'ina sifa ne wato wato an wato an shahe abin da ya kamata a kawo an gane ni sai ya zamanto kenan ita sifa ce an shahe mausufu ɗinta waɗansu malamai suka ce a'a kha'ina an yi tanasil wasfiya kamar da an ka ce al-fatihatu alhamdu ake nuhi ko ba haka ba kenan an manta ma da kasancewa al-fatihatu ismul fa'il ne mai ta'un waɗansu malamai suka ce a ha'ina yaudara ce aka sanya masu suna illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikin su yadda alqur'ani yake musu adalci Allah bai ce dukkan su ba sai ya ce illa qalilan minhum kai ko in ka tashi sai ka ce duk yan gari kaza yan gara kaza yan kaza kaza gaba ɗai sai ka roshe zaka bada amsa gaban Allah fa'fu anhum wasfa wato fa'fu anhum ka kauda kai daga gare su ko ba haka ba ko ka yafe musu wasfa ka kau da kai daga gare su ina fata an fahimce ni wannan umurni daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadan suka ce wannan cikin mu'amala ake nufi sai zaman to ayat tana nan ga aiki wadan suka ce a mansukhiyati an shafe ta don a cikin bakara an ce fa'afu wasfahu hatta ya ati Allah bi amrihi sai Allah ya zo da al'amarin sa kaga an yi mishi gaya to sai Allah ya zo da al'amarin in mun dauki al'amarin cewa shine umurni an gane ni na Allah ya bada izini to Allah ya bada izini an gane ni qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum safirun in mun dauke shi kuma umurni ne na sha'ani kuma Allah ya zo da shi huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu kaga gagaya ga umurnin ya zo ko ya zamanto wato jam'in sa al'umur ko ko ya zamanto jam'in sa al'awamir inna Allah yuhibbul muhsinin haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala yana son al-muhsini na masu kyautatawa su wane ne masu kyautatawa sai ka koma cikin suratul luqman Allah ya bayanin su hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zaka wa hum bil akhirati hum yuqinun su ne almuhsinin da Allah ya fassara su masu imani masu ba da zakka masu kaza masu kausa sun kyautata sallah tsakanin su da Allah zakka tsakanin su da bayan Allah kenan suna ba da haƙƙi na ubangiji suna ba da haƙƙi na bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wataala ce a basu sai Allah ce wa min allazina qalu inna nasara mu karanta wannan aya
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى يتي ومن الذين قالوا إنا نصارى kenan da waɗanda suka ce mu nasara ne akhadna mithaqahum mun rike alƙawalin su dama surar tana zancan alƙawali ne wala qad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila waɗansu malamai suka ce me yasa Allah bai ce wa minan nasara ba saboda kalima ta nasara za ta iya ɗaukar daga garin da aka haifi annabi isa madina ta nasra sai aka samu su nasara masu bin annabin da ya fito daga garin nasra waɗanda suka ce a'a saboda sun samo asali daga lokacin da ya ce man ansari ilallah qala alhawariyun nahnu ansarullah to dan haka sai Allah ce wa minal ladina qalu inna nasara kaga su cewa suka yi mumin bi addini Yesu almasihu amma ba su bi shi da gaskiya ba shi yasa Allah bai ce musu wa minan nasara ba kenan ba su zamanto haqiqiyuna ansarullah ba akhadna mithaqahum mulki alqawli tsakanin mu da su fa nasu hazzan mimma zukiru bi sai suka manta ko suka bari saboda barin shi ne sa wasu manta duk yadda ka fassara wato fa aghraina bainahumul adawa sai muka hukka musu inji malaman zaure ko muka sanya a tsakankanin su al adawata adawa wal baghda'a da kyama ila yawmil qiyamati zuwa ran tashi al qiyama dukkan su ba hade suke ba saboda mi saboda ba akan gaskiya ake ba to duk mutanen da ba dan Allah suke zamne ba da zaran ɗaya daga cikin su ya samu matsala yanzu asirin su yana tonuwa dan haka kaji nasu habban mimma bukiru bi duk wanda ya bar abin da Allah ya ce aka tai aka haɗu wata ƙarya to nan da an ka samu sabani duk ana facce komi da komi fa aghraina bainahum adawata sun manta fa aghraina bainahum adawata wal baghdha ila yawm al qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ce wa sawfa yunabbihum Allah da sannu Allah zai ba su labari bima kanu yasna'un ga dukkan abin da suka kasance suna aikatawa dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuskure Allah ya gafarta mana sai sati na sama in Allah ya kai mu rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh